Bismillah, Studio Alhuda wa Nur da ƙwar ke gabatar muku da darasin littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Al-Ihsan mai gabatarwa Ismail Adam.
Darasi na hudu, kasata na biyu.
amma yanzu misali idan mutum ya- ka gan shi ya irin wanga abin sai ya zo ya yi ya birkiɗa da ƙasa sai ya zo ya yi sallash shi kenan bai sani ba haka ce mishi ai ba haka ake ga inda ake ba sai an ce saki sallah tunda nan ba mu ga annabi ya ce saki sallah ba عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطى أحد من الأنبياء قبلي لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأن حديث ينا بياننا أبا بيد أكيب أنت منظر الله صلى الله عليه وسلم رسول نبال له da maza Allah sallallahu alaihi ke cewa an bani abu biyar wa'anda ba a ba annabi ko ɗai su ba kamin ni an bani abu biyar wanda an fifita ni da al'ummata da su wa'anda ba wani annabi da aka ba ko ɗai daga ciki na farko nusirtu bin ru'bi masirata shaharin Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ni da sa tsoro cikin zukatan makiya an taimaki annabi da tsoro in annabi zai je yaƙi wani gari to sai kamin ya kai garin da wata guda sai Allah ya jefa tsoro cikin zukatansu kaga da mutum ya tsorata ƙarhi kuma ya ya kare da manzo annabi ya zo ida kaɗai da shi sai can sara kansu shi ne kenan an taimake manzo Allah da ta tsoro sauran annabawa Allah na taimakon su amma ba da tsoro ba zai taimake su tana yiwa da mala'iku ko da wani abu daban amma za su je su yaƙi ne amma manzo Allah kamin ya kawo inda za shi je yaƙi da sauran tahiya wata guda sai makiya kahirrai sai su tsorata kaga yanzu da sun tsorata yanzu sun yi rauni na farko kenan وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا sannan kuma an sanya mun ƙasa a matsayin masallaci bimana ko ina kana aike sallah in ban da wuraren ƙazamta ko inda bai dace ba da garken raƙumma da irin bayi wurin dush kenan wannan duka mutum da aishi sallah ciki a cikinsu kenan wa ju'ilat lil ardu masjidan sallah kenan wa tahuran abin tsarki ko ina kake ka buƙaci sallah babu ruwa ƙasa ko laka ko dutse inda kake ka buga ka yi mi ka yi taimama sai in inda kake babu ƙasa ta zama galas duka duka galas ce ko yankin da irin ga lokacin sai su tashi ko ina ƙanƙara ce duk inda ruwa suke sun san dare sun san dare sun bushe sun zan dutse kuma babu ƙasa gina duka ta zama jiki ba ma gini in daji ne kake ƙasa babu ta za tarihi da ƙanƙara duka in kaga tafki sai ka hau saman tafki ka tattaka ka tattaka wuce shikenan ya sandari ya bushe duka ya galas to ya zaka in irin dusta ce galas kala biyu ake nai kala biyu ake da ko dusta wanda sai ka ɗebe galas gashi a babu ruwa amma dai ka ɗiba haka to wasu na ganin kana ke ka shawa shiga jikin ka yaron amma in ƙanƙara ce ba a goga ƙanƙara haka ba duk ta bushe ta sandare to a takaice da in ba wannan ba to duk inda kake sai ka je ka biji ƙasa ka yi arwallaka shi ne wajen ilatili al arda masjidan wa tahura na uku wa uhillat fa ayyuma rajulin duk mutumin da adrakathu salatu sallah ta riske shi a ko ina ne cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama falyusalli to shi je shi shi sallashi sai na gaban uku وأحلت لي الغنائم an halatta ma annabi sallallahu alaihi ganima cewa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam in sun je sun yaƙi kafirai an samo dukiya to a zo a raba tsakanin su kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya bayyana a cikin alqur'ani da sauran bayani na sunna kenan kun ga da annabawan da idan sun je sun yi yaƙi an samo dukiya da zinari da ababe sai a zo a tara su wani wuri ai tsaye ya an tara sai wuta ta zo daga sama ta ɗauki in an samu wani ya ɗauke wani abu ya ɓoye ko da da da ƙadago ne sai wuta ta ƙi zuwa sai ce ku taro ku tattaro sai kowa ya maido duk abin da ɗauka sannan sai wuta ta ɗauka amma al'umma annabi da an yi yaƙi sai a je a raba tsakanin su halal Allah ya halatta musu na hudu wa utitu shafa'ata wannan kuma ceto an ba annabi ceto babu wani annabi a lahira wannan babban ceto kenan shine al-maqam al-mahmud a lahira mutane suna tsaye suna jiran hisabi sun matsu ga zahin lahira ga wahala ga gajiya suna su a musu hisabi manzo Allah kaɗai zai je ya yi sajada ya yabi Allah da yabo na musamman Allah ya ba shi damar ya ci al'umma don a musu hisabi to wannan ceton annabi kaɗai an kaba shi wa kana annabiyyu yub'athu ila qaumihi kuma duk wani annabi ana aiko shi ne zuwa ga mutanen shi annabi misali hud aiko shi gawa gawa ga adawa salih samudawa shu'aib madiyana haka kowane Musa banu Isra'il, Isa ga mutanen shi, kowane annabi ana aiko shi ne ga mutanen shi kaɗai, amma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama, abu ifto ilan nasi kafa, an aiko manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zuwa ga mutane baki ɗaya, kowane na ko'ina annabi manzon su ne, ba wasu mutane ban da wasu ba, kenan kun ga wannan hadisin shina nuna annabi sallallahu alaihi wasallam an fifita shi akan sauran annabawa kuma al'umma shi ma an fifita ta akan sauran al'ummu kuma ni'imomin Allah subhanahu ta'ala akan mu da yawa ne ya kama ya zama wajibi mu gode ma Allah akan wannan ni'imomin sannan kuma an taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga wajen yaƙi da kafirai shi yanzu wannan ababen da aka keɓance annabi da su wasu sun shahi annabi sun shahim sauƙin cin ganima da mu da annabi don mun shiga ciki sauƙin ko ina kai sallah ko ina kai alwallah don mun shiga amma ceto fa ba mu shiga ba sa tsoro cikin makiyafa ba mu shiga ba wannan na annabi ne kawai saboda haka falala ce wannan sai in gode Allah akan wannan kin yanan ba a cewa dan mutum bai sallah masallaci ba sallar shi ba ta yi ba sai dai masallaci cikin jam'i ya haifa falala sannan kuma asalin sallah a ƙasar ta mai tsarki ce sai yin wani ƙazanta ya zo mata da sauransu na'am na'am hmm hmm ba salami ta yi ma'ai da ƙasa ake ba in ba ƙasa ya zace ba ƙasa sai dai ruwan zahi su mamu ruwa su dama don da ke can inda ba daji yake ba yana da nashi shiri akwai tanadi suna da famfunan su da an kunna nan ruwan zahi na ruwan sanyi sai su kunna ruwan zahi sai yaron lasu su suna nasu tanadi don daga Allah ya ji abu mutum to akwai yadda take sarrafa ya yi rayuwar shi ai suna da huwa suna da ruwan zahi suna da komi amma a daji inda mutum babu wani abu komi ya bushe ya zama galas babul haidi عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي بابي نمي نحيضة حيضة daga haud ne hada haud kamar tabki ko wani abu mai zuba to asalin haida jini ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala da cikin hikimar shi da kuma rahamar shi yake sanya shi cikin ma'aihuwa ta mace ma'aihuwa inda salkar da ake kera jariri ciki to wannan salkar wannan ma'aihuwar wannan jinin na haila ta hanyar jiyoyi yake shiga ga cibiyar jariri shi ne matsayin abincin shi ɗan jariri cikin ciki wata tara min shi ke ci ba wani tiyo adda kai ba to wannan jinin da jiyoyin wannan suna shiga cikin jinin shi jikin shi da shi yake ginuwa shi ne naman shi shi ne abincin shi ne ruwan shi wannan shi ne abincin ɗan yaro to yanzu kenan duk jinin Allah na yin ina da shi na yin cikin tumbi da shi cikin ma'aihuwa da shi to idan mace ta aihuwa idan ta aihu wannan jinin kuma sai ya zama nono sai ya koma sama idan yaro idan ka shan shi ga nono in shi to shi yasa mace idan tana da ciki ba ta yin wanga jini na haila bai zubowa nan yaro ke amfana da shi idan tana ba shi nono kuma farkon ba da nono sai jinin ya koma ga nonon nashi yana sha to idan shan yaro bar shan nono ko kuma ya rage shan nono ya zama yana cin abinci yana shan nono yanzu jinin saura sai in ya je cikin mahaifa babu komi sai ya zubo ta al'auran mace sai ya zubo yana hitowa hissa duk wata kamar matsayin wanke mahaifa ne sai jinin ya zubo ya hita wannan jinin shi ne cewa jinin haila shi ne jinin haila jini ne ba wai rashin lahiya ba ce lahiya ce kyau sai mace ta ga jini ya zo mata wannan jinin ma'aiwa ce ake wankewa sai shi hito sai ya wannan ki to wannan jinin lokacin da yake zuwa mace an hana ta yi sallah ciki shi za mu ga hukunce hukuncen jinin anan ga sai dai akwai shi lokacin da sai shi dan ya je ya samu wata jijiya ta mace sai ya zungure ta ko ya kece ta saboda me sai jini ya zanki zubowa inda jinin haila ke zubowa ke zubowa so yake sa mata shakku da waswasi ta kin sallah wannan jinin da shari'a bigijiya shi ba na haila bane shi shi kamar yanzu ka san kaji mu ne haka kenan shi ba wankin ma'aihuwa bane shi mine ne jini ne na rauni haka to kenan wannan bai hana mi to shi ne za mu gani yanzu hadisi na farko Aisha ta ce Fatimatu diyar Abu Hubaish ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce mishi inni ustahadu fala athuru ina yin haila ina zub da jini jini bai yanke mini bai tsayawa shi wancan jinin na wanke tumbi na wanke mahaifa bai wuce kwana ‘yan kwanaki sai ya bari wata mace kwana biyu kadai sikina ya kare wata kwana uku wata sati bai wuce sati biyu sai jini ya tsaya shi kenan tawonku to ita wagga watanni take jini bai tsayawa watanni shi ne sai mishi inni ustahadu ni jini na zubo mini fala athuru bai tsayawa to ya zan mu ko mun san cewa ko ko su sun san cewa in jinin haila ne sai ta bar sallah ciki har ya dauke sai ta cigaba sallah afa ada'u salata in bar sallah duk kwanakin nan ko tsawon shekara jini da zo in bar sallah shekara guda kala annabi ce la a'a inna zalika irqun wannan wanda ke ta zubowa mai yankewa ba haila bace jijiya ce sunanta al'adil al'adil wata jijiya ce shedan ke zungurar ta ta zo da jini dan dai sa mata matsala ta bar ibada wannan ba a barin sallah dan ita ha sai dai mi walakin sai dai da'i salata قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها كبر سلا gwalgwadon kwanakin da kike yin hailake wadda ki sani can da mace da mata san cewa in ƙarshen wata ko kuma kwanakin da al'ada take zo mata sai jini ya zo kwana uku kadai sai shi ɗauki sai ta yi wanka shi gaba da ibada to wata ran sai jini ki tsayawa kwana bakwai to ya za ta yi in kwanakin da ta sani uku ne jini ke zuwa sai ta yi wanka bayan kwanaki ukun ta ci gaba da mi ya sallah sauran jinin da ke zubowa ba irin na haila bane kawai bai hana komi sai dai ta dana jikinta sai ta yi sallah bai hana komi an gane ko kina ga macen da dama ta san kwanakin da jininta na haila ke ke zo mata wadda kuma tun jininta na haila ba san kwanakin ba ko kuma na ragewa na karawa amma ta san launin jinin haila daban shi da na wanga to in jinin haila ya zo tana gane shi da ya canza ta gane a wannan ai ba irin wancan bane kenan wanga jinin na biyu wanda ci gaba da zuwa har wuce kwanakin da ta sani to ba shi bane sai ta yi wankanta na wancan hannun jinin haila sai ta ci gaba sallah da ibadunta gane ko da wannan kenan sai ya ce mata walakin sai dai da'i salata ki bar sallah qadra al-ayyam allati kunti tahidina fiha gwalgwadan kwanakin da kike yin haila thumma sa'annan igtasili wa salli sai ki wanka ki sallah wa fi riwaya a wata riwaya walaysat bil haida ba haida bace ba haila bace fa idza aqbalat al haidatu idan haila ta zo kenan kina gane ta in ma ta hanyar kwanakin in ma ta hanyar mi launin jinin faturki salata to lokacin kibar sallah fa idza dhahaba qadruha idan gwalgwadan kwanakin da ki sani ko kuma gwalgwadan zubar jinin na haila ya tsaya to faghsili anki dama ki wanki jini ga jikinki wa salli kenan ki wanka ki wanka sai sai ki sallah kenan wannan bayani ne akan cewa jinin da ke hitowa ga gaban mace dama macin da ta balaga ta kai shekarun balaga ita take wannan jinin kala nawa ne kala biyu ne imma haida imma istihada to dama dai jini duka najasa ne musamman haida bil ijma'i najasa ne yanzu mi za ta yi yanda za ta yi idan haila ce ta zo mata kwanaki gare shi kilgaggu ƙa'idodi gare shi da lokaci sai ta bar ibada da sallah a cikin kwanakin da jinin haila ya zo ba ta sallah ba ta azumi za mu gani hadisin gaba ana rama azumi amma sallah ba a rama in ta bar sallah cikinsu sai ta yi mi sai ta in jinin ya ɗauke gwalgwadon kwanakin shi sai ta yi mi sai ta yi wanka ta ci gaba da da sallah to da kowane nau'i na jini na biyu wanda shi sai ta zuba bai tsayawa to wannan ba haila ba da sunan shi istihada kar ta ce inni ustahadu jini zuba yake ta yi bai tsayawa sai shi wata yana zuba to da ya wuce lokacin shi to ba haila bane kenan mata kuma kala uku ne in ma wadda dama tana da hailata kamin istihada ta fara ta san kwana nawa take ko kenan ita wannan mi za ta yi in kwanakin sun ka wuce sai ta yi wanka ta ci gaba da mi sallata wannan jini bai hana sallah bai hana azumi bai hana komi wata kuma ta san kalar ta jinin haila da ta ga wani kala sabuwa shigo dan shi jinin haila mai kabri ne kuma baki ya karkata zuwa ga baki shi kuma ga jinin jimuwa irin jinin jimuwa ne jawure ki kenan kuma tsararrauka ne kenan mi za ta yi sai ta yi wanka cewa haila ta wuce sai ta ci gaba da sallarta da ibadunta to in macin ba ta da ka'ida ta al'ada sananniya dama ko ta fara sai ta fara da mi istihaza ta yake tsayawa to ya za ta yi ba san kwanaki ba kuma ba san kalashi ba to sai ta yi aiki da irin yan uwanta ko yan gidansu ko magajinta ita kwana take aiki take yi to tun da yawanci halitta su ɗaya ce sai ta yi aiki da irin wannan lissafin ko ta tambaya a gaya mata shikenan in ma ta tambaya a gaya mata kalar jinin in ma ba a sani ba ta yi aiki da ‘yan uwarta wadda dama halitta su iri ɗaya ne sai ta yi aiki da wannan lissafin sai ta ci gaba da ibadunta kenan wani hadisin me kiran saddam bambanci tsakanin jinin haila da istihada na'am eh mutum ta in ba ta aihawa ba ahla wallahi ya isna min al-mahidi su ne wanda ya isna ta tsuwa ta ba ta haila kuma wallahi lam yahidna yara ba su shi yasa jinin haila da shi ake lissafa idda ne idda ya an sake mace wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru jini kenan za ta zamna jini uku ko kuma tsarki uku akan saban da malamai suke yan rinjayar da ƙurukin jini ne kenan in an sake mace ba ta tahiya gidansu ba ta tahiya gidansu sai ta yi jini uku ko tsarki uku jini uku ma'ana da jini ɗaya ya zo na haila to tana nan sai ta yi tsarki na biyu ya dawo tana nan wanda ce jini uku da na uku ya zo sai ta yi tsarki wanda ce a tsarki uku kenan sai jinin ya yanki tsarki uku dan tsarki ya zo kenan sai ta yi kuma shi ma har yawa wurin saki ma da shi ake auna mutum bai halatta ya saki matar shi ba in ma ya so sakinta zai tsaya ne suna tare sai ta yi wannan jinin in jinin ya ɗauke ta zo jami'in mai tsarki ko to kamin ya taru da ita da sai lokacin sake ta kenan ko da mutum sun bata da matashi yana so ya sake ta misali bisa cikin kwanakin ya yi jima'i da ita to bai halatta sake ta ba ko kuma tana cikin jini bai halatta sake ta ba sai yaushe sai jini ya dauke in jini ya dauke ta yi tsarki tsarkin da bai zo mata ba to lokacin ya halatta ya sake ta inda sakin ta fa sarahan jamilan kai ya mata wulakanci ya mata magana mai kyau to ai albarka mun yi haɗuwa ta mutunci ga sababi da kaza da kaza zai sake ta sai ce ya sake ta kun ba ta yi gidanku ba ba ta haya sai ta zama gidan shi la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna sai in ta yi jini uku ko tsarki uku to nan nan sai ya kyauta mata ce to yau za ta yau da ki ta haya inda ki ta kare inda ki ta kare sai ya ɗauki wasu kuɗi masu ɗan tsoka ko wani abinci ko kuɗi ko wani kayan amfani ya mata ihsani wal mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan gashi zai ki zai ta gidan ku shikenan yanzu lokacin da bata yi tsarki uku ba ko yin uku a lokacin ya halatta ta mishi wanka ta mai kwalliya yana kallo in saki ba na uku bane in na ɗaya ne ko na biyu in ya ga dama da gadan sai ce ya maido ta kamin ta gama idda ba sai an dama arami ba ya maido ta kawai shi kenan an wuce wurin kun je saki ake magana na'am na'am wadda ta yi kwata-kwata tana yalla saboda me saboda ai shi rishin aihuwa ba daga rishin jinin ba ne wataƙila wannan daga cikin daga maniyin ta ne ba ta lahiya ko kuma wani ƙaddara ta Allah amma tana yi wallahu alam ميمي نعم سهلة ايه ان بيت اطعيني كو كو غاني ايه an gane حديثي نجبة عن عائشة رضي الله عنها عن كربودك عائشة الله شرعت أن أم حبيبة للي إت أم حبيبة استحيضت تاي استحاضة سبع سنين شكرا بقوي جنيبا ينكبا فسألت رسول الله ستتنبي من الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك دان كان سيدا ونن فأمرها سي أمر شيتا أن تغتسل تنتهي وانكه تيوا كي وانكنكي فكانت تغتسل لكل صلاة إتكما sai ta zanki wanka duk inda ta yi sallah sai ta wanka amma manzo Allah ce mata da yake je ke wanka bai ce duk sallah ba sai kuma ita tana yin wanka duk inda ta yin sallah wagga mace shekara bakwai jini bai yanke mata ba ki da haka mi za ta yi in ta san kwanakinta na asali na haila ta yi aiki da su in ba sani ba ta san kalar jinin ta yi aiki da shi in ba sani ba ta tambaya ko yana wannan hannu cewa kenan haila ba ta hana sallah sai ta yi wanka in kwanakin na haila sun kauce عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب فكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض عائشة تتشي آه كنت أغتسل نغسل إنا وانك أنا ورسول الله نيد من الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد دا أتكروبا لا كوكم بوكيت لا كلانا جنوب kowane daga cikinmu janaba gare shi ayo hadisin shine maganin sa kun ga shigo fa kana ya'muruni kuma ya kasance na umarni na fa attaziru in daura zani na fa yubashiruni sai ya zauna tare da ni ko ya rungume ni wa ana ha'idun kuma ina yin haila kenan ya halatta mace mai haila in ta darmu jikinta ko zauna tare ko kuma ko rungume juna ba matsala bane ba wa kana yukhriju ra'sahu ya kasance yana hiddo kan shi ta tagan masallaci ta hanya ta cikin masallaci ita bata shiga ba shi yana tana waje ya zura kan shi gare ta ilayya gare ta wa huwa mu'takifun shina itikafi ai musa itikafi ko fa aghsiluhu wa ana haidun sai ta wanke ma annabi kan shi ita kuma tana haila kenan dan mace mai haila ta taba ka koda da ruwa taba ka ba matsala bane ita ba najasa bace ita ita najasa ta jinin ne ba ita bace najasa dan mun ga cewa innal mu'mina la la yanjus kenan ya halatta masu janaba biyu macen namiji masu aure su yi wanka tare kuma ya halatta zama tare da mace mai haila idan ta daure jikinta ta daure zani da kyau kuma ya halatta kenan in za a zama tare da ita ta daure zani ta rihe daga cibiyar abin da ya kasa mun gane ko wannan dan kenan mutum shi kiyaye gayyaje abka madan haramun ne a zo mamimi ha wa yas'alunka 'anil mahid qul huwa fa'tadilu nisaa to haramun ne mutum ya saru da mace tana haila kenan yanzu in za ka zama da sai ta ɗarmi jikinta dangar ka je ka yi talaba biya ka faɗa cikin abin da Allah ya hana kuma anan muna kawo fahimtar kenan mace ba ta mai haila ba ta shiga masallaci dan inda tana shiga bai buƙatar ta ce mana annabi na zo kan shi ta wanke mai inda tana shiga kamin ta ce annabi na zo kai ta wanke mai kenan ita ma tana shiga ciki kenan dan ya zo kai ta wanke ba matsala bane ba wasu kuma na ganin cewa babu dalili karara wanda ya hana karara haka babu wallahu alam amma in ya zama ta tsarmi jikinta ya kyau da wani kada ko ragga inda kai uzuri neman ilimi ko darasi wannan ana iya wallahu alam a ce halatta ta shiga sannan kuma idan kana itikafi dan ka zo hannunka waje itikafin ka bai kare ba ko kanka waje bai kare ba amma inda uzuri ne kuma kana ma eh ka hita kai uzurin ka dawo an Aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yattaki'u fi hijri wa ana haidun fa yaqra alqur'ana tace manzo Allah sama yana kishin gida saman kahuwa na kuma yayi karatun qur'ani ina haila tana haila ita kenan ya halatta ka zauna kusan macen ka ko kishin gida da ita kana karatun qur'ani to ita ya halatta yi wasu malamai suka ce bai halatta yi ba saboda inda ya halatta yi wataƙila fahimtar mutane da cewa bai halatta ba a kishin gida gare ta shi sa ta ce ya halatta a kishin gida gare ta inda ya halatta yi da ta faɗi halittin yin ta ma ya fi ƙari a kan halittin mi kishin gida gare ta sai dai an baton Allah wannan babu saɓanin tana ta ammaci Allah don saboda manzo Allah ammaci Allah a koyaushe a ƙur'anin ma wasu malamai na ganin cewa ya halatta karanta ƙur'ani ga harda duk ta riƙe mushaf ta karanta da harda saboda mi almu'min la yanjus kuma manzalla shi na zikiri a koda yaushe ƙur'ani kuma zikiri ne kana ya halatta mace mai haila a wannan kaulin kuma magana ce mai ƙarhi cewa ta yi karatun tan alƙur'ani harda kar ta kama mushaf ta yi harda ta ba lahi bane ba wallahu alam na'am ha ta yi harda ta koya ko ta koya wasu na cewa ta danki juya ƙur'ani da wani kare ko da wani waye da sauri da sauki kuma sannan riƙe waya ba ɗaya shi da riƙe mushaf ba duka akwai sauki cikin lamar عن معاذة رضي الله آه، معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت أنت فقلت لست بحرورية ولكن أسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وأن حديث أنا عائشة طالبت معاذة تتشي متى ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة كما سبو دمي ما يحيلة تنا رمك أزمي بات رمك صلى سبو دمي كما سبو دمي مي سببي فقالت سياشة سمتا أحرورية أنت كي بخوارجاتي خوارجة حرورية خوارج ne kusan khawarijawa masu tsananin addini masu shaddadawa masu tsanantawa masu kafirta mutane da kayan ƙarya ma ka zama kahiri da kayan sabo ka zama kahiri to ku ke irin su ne dan su masu tsanantawa ne addini ta ce a'a lastu bi haruriya ni ba haruriya bace walakin as'al sai da tambaya ne kawai nake to tun da tambaya kike yi sunna ce kana yusibuna zalika kawai hailan na samun mu فنؤمر بقضاء الصوم sai a ce muramka muramka azumi saboda azumi so ɗaya ne ake a shekara amma wala nu'maru bi qada'i salati ba a umartan mu da muramka mi sallah kenan mai haila da azumi da sallah duk ba ta yi amma azumi tana ramkawa sallah fa eh ba ta ramka shi da fahimta wannan ke mun gane ko kenan wannan shine sunna shine sunna ana ramka azumi ba a ramka sallah ke in mace mai azumi mace ta yi haila ba ta azumi sai sai ta ramka shi amma sallah ba ta ramkawa mun gane ko sannan mutum tambaye ka ilimi ka gaya mishi ba matsala wacce na'am na'am eh a Aisha ba ta labarin take wannan haka ne annabi barmu akan shi muna yin haila a ce mu ramka azumi ba mu ramka sallah kenan shine sunna muna za mu tsaya sai mu tashi kitabus salah والله تعالى اعلم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم